أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bayan gaisuwa ta addinin musulunci a yau muna biyu ga watan rabi'ul awwal a hijira nabi sallallahu alaihi wasallama 1445 muna kuma goma sha bakwai a watan tara shekara ta 2023 Allah ya kaddara mana haduwa a wannan masallaci na fada mai martaba sarkin gumel a ci gaba da karatu na littafin ad-durusul muhimma li'ammatil umma na babban malami Muhammad ibn Abdulaziz ibn Baz mun yi darasi na farko wanda cikin shi ne muka sake samun darussan da sai mun yi darasi na farko bayani akan suratul Fatiha darasi na biyu bayani akan qisarul mufassal mun dauko tun daga suratul zalzala muka kare a cikin suratul takasur da aka yau surar da ta biyo suratul takasur ita ce suratul asr da aka karatunmu ne zai fara daga kan suratul asr kuma kamar yadda muka faɗa ɗan tsintar ma'anonin yadda idan mai sallah yana sallah zai ke hararo ma'anar abubuwan da ke karantawa wataƙil tsoron Allah da ikhlasi da ganin girman Allah sai ya ƙara matsowa cikin zuciyar shi suratul asr ita ma sura ce da aka sakaro manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a garin Madina a a garin Makka ayoyinta guda uku ne ana karanta ta ne da fadin wal asri amma saboda tsayawa za a yi akan daure sadun din a daure ra'un din wal asr za a ji karan sadun kuma za a ji daurin ra'un din innal insana lafi khusr shi ma ƙarshe da sinun da ra'un duka ɗauri za a yi musu. Illallazi na amanu wa amilu salihati wata wasau bil haƙi wata wasau bil sabr. Malamai suka ce wal asir wannan rantsuwa ce Allah maɗaukakin sarki da zamani. Wannan lokacin da Allah maɗaukakin sarki ya rantsuwa da shi wasu malamai suka ce daga sallar la'asar zuwa rana ta fada wannan shine lokacin da muka fasani na saukacin sallar la'asar so lokaci ne mai muhimmanci lokaci ne mai tsada ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisi ya siffata sallar da ake yi a lokacin sallar la'asar din da cewa ita ce salatul wusta sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya siffata ranar juma'a yake cewa akwai sa'ar da mutum ba zai sirfe ta ba yana zaune yana ambatan Allah yana istighfari face Allah madaukakin sarki ya amsa mashi duk abin da ya nema kuma Allah ya gafarta mashi malamai suka ce ita ce lokaci na ƙarshe a bayan sallar la'asar kuma a ranar juma'a zaga akwai abubuwa da yawa da suke nuna maka daga lokacin la'asar zuwa magariba lokaci ne mai tsada a wajen al'ummar musulmi wasu kuma sukan ce al'asar din kawai zamani ne baki da duka rayuwar mu Allah ya rantsuwa da ita saboda babu wani abu da dan adam zai yi a wajen zamani ko dai zamaninka ko kuma zamanin da duniya take tafiya a kan shi so kowane ne da Allah ya yi don ya nuna maka muhimmancin shi sai ce innal insana lafi khusri lalle dukkanin dan adam yana cikin asara khusr ita ce khasara duk dan adam yayi asara in dai sunanka dan adam to da kai a ciki abubuwan da Allah zai lissafa su ne za su hana kai asara to in kana sallah ka ji Allah ya rantse maka kuma ya gaya maka kai mai sallar kana cikin asara ashe kana da bukatar ka ga menene zai hana ka yin asara saboda ita asarar lahira ko asarar rayuwar duniya ba irin asara bace ta kasuwa yau ka je ka siyo ka fadi gobe in ka siyo ka iya kirgari ba so amma ita lahira in aka yi asara fa asara ce har abada ta tafi so yana da bukatar ka yi taka tsantsan kada ka taɓa yadda ka yi asara a lissafin lahira wanda ba za su yi asara ba Allah ya ce illal ladina amanu face waɗanda suka yi imani wannan imanin a cikin littafin malam zai ƙara muna bayani menene ake nufi da imani din mun karanta kuma a cikin al'arba'unan nawawiyya cewa an tu'mina billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa an tu'mina bil qadari khairihi wa sharrihi waɗannan sune rukunan imani guda shida kuma waɗannan shidan duk wani rubutu da ka gani an yi akan aqida akan waɗannan guda shidan ake duk bayanin da ka gani na aqida akan waɗannan guda shidan ake har sai idan an samu wata matsala ce ta raba kan al'ummar musulmi an yi zafi 'yan san rai sun shigo to matsala sai a shigo da ita cikin babin aƙida don a tantance matsaya ta gaskiya da ba ta gaskiya ba lokacin da duniya ta yi zafi aka rabu akan shafa akan hufi sunna ce ko ba sunna ba ce wasu suka gani sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wasu kuma suka ce haramun ne ba a alwala a shafa a hufi tare da kuma al'aulat su shafa ba suke su kuma a kafar su sai malaman ahlus sunna suka shigo da maganar hufi a cikin alwala a cikin aqida kamar imamu tahawi yake cewa wa naral masha alal khuffaini mu ahlus sunna muna gani cewa ya inganta ayi shafa akan hufi saboda ta zo ta bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata kila zai idan wani zai rubuta littafi a nan gaba wata kila ya rubuta kuma falalar salatan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wanda ya fito ta bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da wanda ya biyo ta bakin wani saboda ita ma matsala ce da zamani ya zo da ita to a irin wannan wanda zai littafin aƙida to sai ya sako da matsayar salatin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da wanda manzan Allah ya karantar da wanda manzan Allah ya umarni da wanda aka yi a gaban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanne ne yafi na manzan Allah ko na wani cikin bayi wanda suka zo a bayan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda babu tabbaci mutanen arziki ne ko ba na arziki bane ba Allah ya samu dace illal ladina amanu wa amilu salihati sai waɗanda suka yi imani shine abin da zai hana asara wa amilu salihat suka yi aiki na ƙwarai malamai suka ce al'am ne aqful khas ala al'am imani kuma duk abin da zai biyo baya shi ma ayyukan imani ne sanda malamai suka na bada maganar menene imani sukan gaya maka cewa yazidu bi ta'ati wa yanqusu bil ma'siyah duk inda imani yake suka ce kaulun wa amal aiki ne a aikace wa amalun da kuma abin da ake aiki ne fada ce a baki da abin da gabbai suke aikatawa da kuma abin da zukata suke ɓoyewa shine maganar imani sai malami suke ta yazidu bi ta'a imanin mai imani yana karuwa idan ayyukansa na ta'a suna karuwa wa yanqusu bil ma'siya kuma yana raguwa idan sako ya samu yanzu ko kai ne ka auna a ranakun da kai ayyukan ibada da ranakun da kai iya shegi wata rana ce kake ji a ranka kafi kama da mutanen kirki yau ka tashi ka tahi da azumi ka zo masallaci kafin azhar kai raka'a hudu kai biyu bayan azhar ka fita kai sadaka ku ci abinci cikin al'umma ayi nasiha a duba mara lafiya aje abin ne wanda ya rasu da kai ka yi la'asar ka yi mata ‘yan raka'o'i kafinta ka karanta alƙur'ani ka yi magariba ka yi azkar ka karanta alƙur'ani ka yi isha ka zagaya ka yi zumunci ka shigo gidanka ku hira da iyalanka ka yi shafa'i da wuturi ka karanta alƙur'ani sai kuma ka zo wahe gari waɗannan ayyukan duka ya gaƙi yinsu ka ɗan zuki sigari kaɗan ka ɗan rankwahi yaro ko ka ɗan wa wani rahin kunya kaɗan yi ashariya kaɗan yi kaza sai ka auna da jiya da yau wacce ce ka fi kama da kake ji a jikinka kana da imani wacce ce ta fi kama da kana cikin aikin mutane ƙwarai yasa malamai suke tato ya zai dubi ba'a yawan ayyukan ɗa'anka yawan imaninka wayan kusu bil ma'asiya yana raguwa kuma idan sabo ya samu da haka to anan da Allah ya ce wa amilu salihati al a'malu salihat suna faɗowa ne su ma cikin imani don sai da ayyuka na kwarai ne sai da imani ake samun ayyuka na kwarai yasa a ranar lahira in aka tambayi yan wuta ma salaka kun fi sakar sai su ce qalu lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskin wa kunna nakhudu ma al kha'idin za su ce ai a duniya mun kasance ba ma cikin masallata kaga a cikin amalu salihi kenan walam naku nut'imul miskin ba ma ciyar da marayu ba ma ciyar da miskinai wa kunna naqudu ma'al kha'idin mun kasance tare da yan shiririta a rayuwar duniya so kaga kenan al'amalus salihat ba sa samun gindin zama har sai idan an samu imani amma suna shigowa cikin ayyukan imani da haka wanda ba sa asara su ne masu imani masu ayyuka na kwarai wata waso bil haqqi su ne waɗanda suke ma junansu wasici da haƙuri a dabbi da gaskiya ka gaya wa mutum alƙur'ani ka gaya wa mutum hadisi a karanta mai aya a ja hankalin shi a karanta masa hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a masa maganganun magabata wanda ita ce gaskiya bayan wannan babu wani abu gaskiya lalle abin da yazo cikin alqur'ani abin da yazo cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abin da magabata suka fahimta suka yi bayani wannan shine hasken da ake ma Allah addini akan sa wanda ita ce gaskiya duk wanda ka cire shi daga kan wannan ka dora shi akan wani abu to akai hiriri ta kadi kai keken bera ne ba inda zai sauka da shi illal ladina amanu وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر kuma suka rika wa junansu wasici da yin hakuri ita rayuwa kalubale ce akan gaskiyar da da'awa kana da buƙatar kai hakuri akan mu'amala kana da buƙatar kai hakuri akan iyalanka kana da buƙatar kai hakuri akan rayuwar kana da buƙatar kai hakuri duk inda aka ɗauka rayuwa kana buƙatar hakuri to shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake mana wasiti hatta a mu'amalan mu ta yau da kullum mu cire bihi ya zama to kuma muna sa hakuri a cikin su har ya karantar da mu abokan zaman mu na yau da kullum manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa in kun tashi wa juna maganganu akan su kuke maganganu na alkhairi istausu bin nisa'i khaira duk wanda zai maka magana akan matar ka ya gaya maka gaskiya kar rika ce mata ai shegiya ce ba ta da mutunci tsinanniya ce ka ci kazanta yi to wannan babu gaskiya a ciki amma yadda ba hauhe yake a ai aure dai hakuri kawai a rika yin hakuri eh in an yi hakuri insha Allah za a je wannan lallasar da ake ita ce kawai wata waso bil haqqi wata waso bil sabr in rayuwa ta yin rayuwa mutun ya ji zafi yayi kuka ce masa ai aka rayuwa take dama fa an yi wannan ya wuce ba ka da labari lokacin abata kafin a fara demokaradiya baka ga yadda mutane suke shan wahala ba ai wannan lokacin ma fa ya dan fi tsanani akan wannan sun da da'in aka yi kudin hutu ba ka yi dinki ba to kai da dinki he wata shekara sai kudin hutu ya zagayo amma yanzu ana iya dinki fa har yanzu duk da range din da ake kadawa da ita 40 da doriya ana iya dinki ana iya sa turare ana iya sayan takalmi amma da duk wanda ka gani zai wahala ka zazzaga akwatin shi ka same shi da kaya sai goma ba su da wallahi masu kasar goma ko ba su da ko amma yanzu in ka zagaye masallacin nan kace da Allah wanda ya tabbatar ka hanza ba su kai sai goma ba ya daga hannu zai wahala ka samu mutum 40 kowa na da sama da sai goma ko kuma kowa za ka ga hirigarsa kala kala kowace mai kyau da ku kusan ma daya duka ne masu kwari wala ya duka ne masu kwari dama in ka saya ka tabbatar da shekara ka saya ba za ka sai wani yadi hero-hero da ake sayan wannan wata ke da suna optima da suwa ne ne dama ba za a sai ba a wancan lokacin saboda idadi ne da ba zai jura ba wancan kwa za ka duba da kibari ne so ashe kenan wannan zamanin da muka keto an yi zamanin da ya wuce shi in ka tambayi magabatanmu za su gaya maka kuma su ma kafin wannan fa an yi zamanin da ya fi tsanani su ne za ka ce maka an yi shigun waka kudu ba an yi mai cece an yi mai wacece an yi mai wacece sunan yiwa daban-daban akwai wanda suka ce har zuwa ake gidan tururuwa a yi rance ka ba ta haƙuri ka tone gidan yan tsakin da ka samu a ciki ka kwaso ranar da ke za a yi abinci a gidan in Allah ya sa ka yi noma da kaka ka mai da mata wani kuma ɗan ganye ne za a samu a ɗan watsa hatsin bai ta haka da kare ba kawai karninsa za ka ke ci a ciki amma ta masa ce za a daka da an yi waɗannan zamanin duka to amma yanzu fa a yi duk wahalar da muke sha a ciki inda muna wa junanmu wa'azi muna ba junanmu haƙuri sai mu da rayuwar kamar ba ta kai wannan kuncin ba so wani yana daga cikin abin da zai sa mutum ya samu kansa ba cikin asararru ba illallazi na amanu wa amilu salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr sai suratul humaza suratul humaza ita ma an saukar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ne a cikin garin makka bismillahir rahmanir rahim Allah yace wailul likulli humazatin lumaza humazatil lumaza nan idgami ne kamil wanda ba a masa gunna farkon mahima haka wailul duka la ake shigarwa na cikin la na cikin la wailul li kulli humazatil lumaza allazi jama'a malan wa addada malan wa addada yahsabu anna malahu akhlada Allah ya ce wailun malamai suke cewa wailun bahaushe ko bakulatan yana fassara shi da kalmar bone bone ita ce azaba ko kalubale ko bala'i ko masifa aka bahaushe ke fassara shi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama kuma ya fassara wailun a cikin hadisi da cewa wani kwari ne a cikin wutar jahannama ita kanta wujar jahannama din tana daga hannu tana roƙon Allah Allah kai mun tsari da wannan ramu saboda rami ne da lokacin da yi numfahi ita kanta wutar sai ta ji kona ta aiki sai Allah ce to wannan ramin da wutar jahannama ke neman tsari akan shi ya tabbata ga wasu nau'ikan mutane humazatin lumaza hammaz shine wanda yake aibata mutane da ayyukan shi lammaz shine wanda yake aikata aibata mutane da bakin shi to da karmar aya tana ce maka azabar Allah ta tabbata akan duk mai cizgunawa mutane mai bata mutane cizgunawa da aiki bata mutane da bakin su duk wani abu da zai sa ka taba addini ko ka taba mutane a aikace ko da baki yana jawo maka azabar Allah kenan lokacin da ka zo karatun wannan ayar tana gaya maka addini wani layi ne da ba a tsallaka shi abubuwan addini layi ne da ba a tsallaka su musulmi su ma layi ne da ba a tsallaka su karka wulakanta musulmi da kafarka karka wulakanta mutum musulmi da hannunka karka wulakanta mutum da wani bangare na jikinka shine hammaz lamma karka wulakanta mutum da bakinka ka gaya masa bakaken magana ka mai habaici ka mai zambo ka masa waye duka ba a yi inda za ka yi to zai dawo maka bala'i malamai suka ce kuma ita wannan ayar wanda ya taba addini da bakinsa ko ya taba addini da aikinsa wanda shi kai yana fita ne daga cikin addinin musulunci karkashin wailul likulli humazatin lumaza Allah madaukakin sarki ya bada labarin waɗansu mutane a cikin alqur'ani waɗanda suka yi isgilanci ana tafiya yakin tabuka da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira su me yasa kuke faɗa wannan suka ce ai muna dan tattaunawa ne muna ba junan mu dariya mu rage wahalar hanya sai Allah ya ce a tambaye su abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un yanzu kenan da Allah da ayoyin shi da manzannin shi sune ababan wasan la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum kada ku bada kowane irin hanzari kun kafurta a bayan kuna da imani malamai suka ce kenan wani ayar in kana karanta ta take gaya maka addini ba gurin wasa bane ba kada ka dauki ayar qur'ani kai wasa da ita kada ka dauki ayar qur'ani kai comedy da ita kada ka dauki sallah da zamanto ma abin wasa kada ka dauki sallar gawa da zamanto abin wargi yanzu kuma ka kalli media abubuwan sai ka ga abun inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wasu a sallah za su fara wai anan ne za su karasa comedy din wasu sallar gawa a nan da za su ƙarasa kwamidi ɗin wani ya ɗauko karatu ya ɓata shi wani ya ɗauko karatu ya wulaƙanta shi wallahi wanda yake ya san waɗannan maganganun yawa alƙur'ani haka yana fita daga cikin addinin musulunci kaga kenan aibata musulunci da wani abu na baki ko na aiki yana fitar da kai daga cikin haɗari ko a aje maka ƙur'ani ka yi bol da shi a aje ma ƙur'ani ka taka ko a zo ƙur'ani kana so ka zauna ka taka shi ko kaga an zubar da wasu fallaye na Qur'ani a gurin da ya kamata ka cire ka mutunta ka wuce kai ma ba ruwanka yanzu kamar a aikace ne ka wulakanta Qur'ani duk inda kaga an wulakanta wani abu na Qur'ani ko na hadisai ko na sunan Allah yana da buƙatar ka dauke wannan abu kashe wannan walil likulli humazatil lumaza yana da matsakar fadi idan muka dauke shi idan kuma musulmi ne kawa isgilancin a aikace ko a baki sai Allah madaukakin sarki ya kace ya ayyuhallazina amanu la yastar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhunna sai yace wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sa lismul fusuq ba'da al iman dan haka an hana a wulakanta mumini ko mumuna an hana a wulakanta wani abu na addini yana faduwa karkashin wailul likulli kuma zatin lumazat Allah ce to shi waye daga cikin alamar mai wulakanta addini mai izgilanci da shi mai bata mutane a aikace mai bata mutane da baki sai ce allazi jama'a malan wa addada shine wanda ya tara dukiya kuma ya kididdige dukiyarsa kullum uban lissafi ne yau kaza naira biyar ta bata naira ɗari ta bata a nemo kaza za a samu kuɗi ba yi da lissafi kawai sai kuɗi ba mutunci he kuɗi in ka taɓa nasa ba za a kwana lafiya ba har mutane su masa shaida ce ai wani ba a taɓa nasa a kwana lafiya wai so ba a bukata allazi jama'a malan wa addada babu laifi ka nemi kuɗi mun wuce su a baya ko wa innahu li hubbil khairi la shadid dan adam neman kuɗi Allah ya yarda cewa wallahi dan adam bala'i ne akan kuɗi babu laifi ka nemi kuɗi babu laifi kar kai wasa da kuɗi amma kada ka yarda addini ya zamanto abun wasa a hannunka saboda kana da kuɗi akwai mutanen da zaka ga saboda Allah ya ba su arziki da wadata sai suke ganin wannan sallama kamar dan ba ku da wayo kuke akwai wanda ana magana ga cewa wallahi ku ba ku da aiki kawai he sallah he sallah he sallah sai da Allah ku fita ku nemi wani abu mana duk sallan nan ta hana ku neman kuɗi ta hana ku akan ku wani suke wai kai da ka tsaya ma kake sallah ne kake karatun Qur'ani kawai wayewa ce bata zo maka ba dan baka yi karatu bane dan baka je turai ba so wanda yake ma dukiya za ta sa yayi wannan tunanin abin tausayi ne a cikin rayuwar shi Allah zai jama'a malan wa addada sai Allah ya ce yahsabu tsammani yake yana zato anna malahu ita wannan dukiyar nashi akhladahu zai bahi damar dawama zai bahi zamar zama lafiya a duniya zai kubutar da shi a lahira akhlada ay khalladahu yana tsammani wannan dukiyar tasa za ta kare shi yasa za ka tada din mai kuɗi baya mutuwa lafiya kalam din mai kuɗi in ka ga ya mutu kawai wayansa ne ya kare za ga in zai haya maka paracetamol ya kaja ce maka ɗan ingila zai sha saboda hibe da bai kwana biyu yana ciwon kai kai ne kake zuwa ka je ka siyo dana ko ka je ka siyo wani wane ne guda goma sha biyu a jikin kati a ce maka naira talatin ko naira arba'in hibe da da wannan ba ya ɗan ingila so yake yanzu yana ɓalla yana sawa ya ji ciwon kan ya fita bai da bai kwana da ciwo da ya ji yanzu alamar wata ulsa ya ga an dauke a mota fi sai Kaduna daga Kaduna ya ga ya kwana daya biyu ga ce a karbi visa sai hau jirgi sai Ingila da an bai da lafiya ya je ga likitan shi in an kwana biyu sai kasa da suke da likitoci tunanin sa wannan dukiyar da ita zai sai lafiya da ita zai zauna lafiya kala za ga din mai kuɗi wallahi karfin sa ya kare kwana kwana na wani mai kuɗi dan uwansa ya mutu bature yake cewa lalle da kuɗi yana sawa ba za a mutu ba da wani ba zai mutu ba in ana lissafin kudin afirka su ne da kudin afirka amma a gabansa likitan ya ce nan da awa kaza dan uwanka zai rasu ya ce kuma suna zaune suna kallo suna lissafin awar ana abin da za a kuma allah ɗauke lokacinsa a wannan kaga kenan inda kuɗi yana hanawa a mutu da za su ba da kuɗin ba za a mutu ba so kada kai ma ka ɗauka don kana da dukiya za ka iya wulaƙanta addini kada ka ɗauka dukiyarka za ta baka zama lafiya ana samun zama lafiya ne da kwanciyar hankali a ƙarƙashin bin Allah maɗaukacin sarki Allah yake cewa kalla ita kalla radiya ce tana soke abin da yake baya kuma ta yi bayanin abin da zai zo a gabanta shine tabbas kalla dukiya ba ta baka tabbaci ba ta baka rayuwa mai daɗi ba ta dawamar da kai akan duniya Allah ce kalla sai ce layun bazanna fil hutama wannan mutumin za a jefa shi cikin wata wuta da ake kira al-hutama amma ta suna al-hutama saboda tana riddige mutum ne da anfa yadda kake ji da kashinka da karfinka da komai ana sa za ta maka rukus sai Allah ya kira ta al-hutama allati tuhattim wata take rugurguza mutum ta lalata shi sai ce wa ma adraka mal hutama Allah ya ce me ya sanar da kai abinda ake kiran wuta al-hutama kasanta kamar tambayar Allah madaukakin sarki maka yanzu ka ji fassarar ai ko ta aka maka yanzu a samu din inji da yake markade karafa a saka ciki ya kake gani tambayi yan bola bola da suke sayan karafa in kaga yadda ake matse wannan karfan a hade shi a guri daya yadda ka san biredi haka ake wa karfi to a ce a iya wannan karfan za a saka da Allah kake jin azaba a ce da Allah akara muka Allah tun da kai laifi maimakon an kake gidan kurkuku bara a jefa ka a wannan karfa an kai ga ka fito kenan ya kake jin labarin to wutar jahannama fa akwai wanda irin wannan karfan haka take nika mutum kana shiga za ta matse ta haɗe ka a guri da al-hutama Allah ce ma adraka mal hutama sai ce narullahi al-muqada al-hutama sai ce wuta ce ta Allah al-muqada wacce take an rura ta an izata allati tabbali'u alal afida Allah ya ce wutar da take sansani har akan zukata mana yanzu da kake kallon ka ina zuciyarka take kana ganin ta to amma idan ta yi lasa Allah ya ce har kan zuciya take lasa kai ka san bala'in ba karami bane ba yanzu ka taɓa wuta idan inda ka taɓa ka ji ta to amma ita wutar kawai wannan tiririn nata yana tahi zafin har cikin zucinka aka zaka ji wannan lasar wuta allati tabtali'u alal afida wutar da take tsokaci akan al afida innaha alaihim mu'sada yace ita waccan wutar al hutama al muqada yace innaha alaihim tabbas ita akan wanda suka sabi Allah musada aba ce wacce take kamar za a haɗe su cikinta almuwasada kamar ka samu gwangwani mai karifi to haka za a sa mutum a cikinta sai Allah ya ce fi amadin a cikin wani ganshiki mumaddada wanda yake a tsaye yadda muka bada labarin wancan karfan haka za a wa dan adam a rugurguje shi a matse shi guri daya sai kuma a samu wani abu mai murfi yadda ka san gwangwanin madara to bayan an matse ka haka za a saka ka a ciki bayan an sa ka a ciki kuma sai a rufe gwangwani sai a tahe ka yadda kasan husumiya haka za a je ka autar jahannama ta gashi gefe ta gashi kasa ta garga sama ga zafi ga tiliri ga ba gurin hen iska haka ake wa mutum ita azabar wutar jahannama in kana jin labarin ta wallahi ba irin kake jin azaba ba ce ba yanzu samu duk wata irin silinda da ka sani irin silinda ta gas yanzu inda a samu wannan doguwar a fafe ta inda a zara ka a ciki a walde a ce kawai kwana uku za ka yi na kuma ce da rana aka aka kawai rana ba na ji akwai mai kwarin da zai iya yin awa ɗan a fafe wannan silindar a sakato a irin wannan silindar ita ce wutar da Allah zai azaba da ita a ranar gobe alkiya zonan da cikin ƙasa ƙananan surorin da muke karantawa inda muna halarto waɗannan ma'anonin ka shigo sallah kana da buƙatar in ka fita daga sallah ka fita kai wani sabo sai limam ya karanta maka wailul likulli humazatin lumaza alladhi jama'a malan wa addada yahsabu anna malahu akhlada kalla la yunbadanna fil hutama sai kace Allah ya fi karfin wasa wannan abin abash to sai ga cewa wanda wa idha hamma bi sayyi'atin falam ya'malha kutibat lahu hasanatun kamila idan mutum zai yunkurin wani mummunan aiki sai ya fasa to sai a rubuta masa kyakkyawan lada guda ɗaya sai sura ta gaba ita ce suratul fil ita kuma an saukar da ita tana bayanin wasu giwaye Allah madaukakin sarki ita ma ya saukar da ita a garin Makka tace bismillahir rahmanir rahim alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaydahum fi tablil wa arsala alaihim tayran ababil ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول الله شيء ألم ترى كيف ما كان يكيد من ذن الله صلى الله عليه وسلم يتي ما سبك جنيبا ba gani na ido ba saboda a shekarar da abin ya faru a shekarar aka haifi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ana cewa an haifi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a shekarar giwaye so abinda aka yi a shekarar ina manzan Allah zai bada labarin shi watakin an haife shi abin ya faru ko abin ya faru aka haifi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shine abinda tarihi bai tantance ba shine tabbas wace ce ranar da aka haifi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shine abinda tarihi bai tantance ba babu wata kuma rana da aka yi ittifaki ita ce aka haifi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wannan babu shi a tarihin musulunci mafi kankantar maganganu da zaka samu akan haihuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zaka samu maganganu sun fi kala bakwai yasa ake ce ba a iya sanin tarihin mutum har sai idan ya zama abin da zai zama ba kamar yanzu bane da kaje an haihu asibiti a rubuta maka ba certificate an haihu wani ranar kaza a asibiti kaza da kaza da kaza sai aka aji eh kaje makaranta a ce shekarun kana ce babu ka ce inda bara dauko takardar sa an rubuta asibiti ta duba 17 ga watan June 2003 ba irin haka bane a da daɗin he ka zama abin da ka zama he kuma kuma tambayi tarihi to da wai aka aife ya ce ai lokacin da aka yi kakodu ba tsakanin kakodu ba da yanzu hekara nawa ya samu wani tsoho ce ai yanzu ba za a rasa ba hekara tamanin ko ɗari da sai faɗa to a haka yanzu Allah ina za ka gano wata ina za ka gano kwanan wata a ciki ba a ajiye tarihi da har sai ka zama abin da za ka zama yanzu inda a duniyar da ce dukkanin ba wanda ya san ranar haihuwar shi in ka zama ciyama na lokal gama sai a nemo in ka zama gwamna sai a nemo in ka zama wani babban mutum a cikin al'umma sai a nemo tarihinka wani lokacin a samu zugi ta mallau a ciki wata tsoho an tabara ta gaba wanda zai kurace da sai ai a ranar ma aka yi kaza aka yi kaza har aka yi ruwan sama duk kauɗa ta take saboda ba wanda zai bada bayani ita to da ita za a dogara yasa duk garin da bai rubuta tarihin sama aka ce za a karanto ya ga ruwaya ruwaya ce abin da zai baka misali ga Hausa menene asalin Hausa duk ba Hausa bane mu a ce maka baya jidda a ce maka masu hawasa a ce maka masu saboda babu tarihi daga baya ne da suka yi hankali suka ce su nemo tarihi kuma aka yi gaka maka ne Allah madaukakin sarki ya samu dace da haka dai da Allah ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alam tara kaifa to yana masa gani na ilimi ba gani na ida ba saboda a lokacin manzon Allah bai nan zai ta alamtara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil baka ga yadda ubangijinka ya aikata da ma'abota giwaye ba asalin ashabul fil ita ce jaishu abraha abraha kirista ne daga cikin kristoci kuma hakimi ne daga cikin hakiman najashi da aka sai ga yadda mutane suke tururuwa zuwa maka a duk shekara aikin haji da aikin ibada da kuma kasuwanci sai ga cewa to ai wannan ɗakin wani masdari ne na kasuwa wani masdari ne na tattalin arziki sai ce tun da ginin ɗaki ne bara in yi ɗakin da ya fi shi sai ya gina wata coci da ake kira mariya cocin a lokacin duk duniya ba ginin da ya kai ta tsawo ana kiranta mariya wasu kuma suna kiranta alkalansuwa saboda inda ka ɗauka za ka kallata hehulaka ta faɗi saboda tsawon ginin don ka kalla hulaka ta faɗi mai hadafin ɗakin shine so ake ya zamanto shine kuma economic center na duniya tunda dai ana zuwa harami kuma ana kasuwanci to bari a jiyo da mutane na alƙiblarsu yasa da aka ce an zo covid-19 aka ce siyasa ce su ma 'yan maka yahudawa ne ba sa so a ji aikin haji mutane ba su gane ba inda wanda ya asara ba wanda ya asara kamar mutanen maka ba wanda yake samun kuɗi aikin haji kamar mutanen maka duk biza da ake biya alhaji ba kyauta ake bashi wafa akwai kudin ta ko nawa ake biya kudin biza ne ya kai dubu ɗari so dubu ɗari sau adadin alhajin da ya yi naira nawa to inda a garin ku ake yin aikin hajji aka ce duk wanda zai higo zai biya dubu ɗari da ala kake ganin chairman local government dubu ɗari sau adadin mutanen da suka shigo zai ce maka zero allocation ba zai taɓa gaya maka ba duk wanda ya zo zai kama hotel za a sai mai abinci za a bashi ruwa zai yi zirga-zirga za a kafa masa kaima za a mashi kaza duk wani abin da aka masa a lissafin kudinsa ne ba ita ce miliyan hudu ruwa da aka ce za ku biya shekara mai zuwa so ita kanta ɗakin tattalin arziki ce saboda haka abraha sai ya kira wani cocin sai ce yana so ya ɗauke hankalin mutane daga wancan ɗakin su dawo wannan shi kuma wani balarabe sai ya samu labari sai ya ce to in ko wannan ne za a yi ya kamata ni ma in fara taya mu fada da wannan ɗakin ya taso gari ya gari tun da garinsa ya zo ɗakin ya shiga ɗakin ya yi bayan gida kuma ya ɗauki bayan gidan ya shashafa a bangon ya yi tafiyar abraha da ya ji labari sai ya ce balarabe ne mun haka saboda za a kishiyanci ɗakin sai ya ce to na yi alkawari ni kuma sai na ruhe ɗaki a wannan muna da izina guda biyu da haka idan mutane suna da abin bautar su karka taɓa musu kai kuma an taba naka in zaka rama to rama iya abin da aka maka in kai daidai da daidai in Allah ya ga dama sai baka mafita amma in ka tsallake to Allah ba zai kyale ka ba sai yace to tunda aka yi haka yace ni kuma nayi alƙawari sai na rufe ɗakin sai hada sojoji da rindinar da kamar ba mai karfin ta tunda suka taso har zuwa gare maka ba wanda yake taro in laraba suka ji labari ai wannan zuwa zai yaƙi ɗakin Allah ya rushe in suka fito suka ga irin rundunar da ya fito da ta yadda jagoriyar su bane ya kwahi dabobi da abinci da waye ya wuce har ya je bayan garin maka yana zuwa garin garin maka yace a dan zagaya ina yan asako duk a kwaso dabobin su aka kwaso yace a galgala wuta a yi mana balangu tukuna kafin mu shiga gari aga Abdul Muttalib ga wani ya zo shi yayi sansani ya ce zo ruhe Ka'aba kuma ya zo ya kama dabobi makiyayin da ya zo ga masa ya ce mu je ka nuna min shi ya taho dattijo da hekarun shi yana zuwa ya ce na ji labari an ce ka yi sansani a bayan garinmu kamar da na ganka kuma ka kafe mana dabbobi abinda na zo mu tattauna da kai ba da dabbobi na abu ta lokacin da ya ganshi har sai da ya razana ya tahi daga kujerarsa ya bashi ya ce zauna ya ce a'a ba abin da ya kanu ba kenan kawai tumaki na sai ta amma da tita ka ban mamaki ɗakin da iyayenka da kakanninka suke bautawa suke kambamawa na taho in rushe kuma yanzu za ka baimakon ka tambaye ni in koma kar in rushe kawai ka tambaye ni wasu dabobi yace ko bashi dabobin yace ai dabobin ni ni nake mallakar su shi kuma ɗakin akwai mai shi in ya ga dama ya baka ka ruhe in ya ga dama zai kare kayan shi amma ni dabobin su ne nawa ni ban isa yaki da kai ba yace ku bashi dabobin sa aka kora dabobin sa to inda da hankali tun anan da hayata ka tsantsan ɗakin ba namu bane ba na tuwa-tuwa bane ba yasa za ka ga duk abin da ka taba wa dan bid'a na tuwa tuwa to rahe ya baci saboda anan ne tattalin arzikin sa yake amma in dan Allah yake sai dai ka kare saboda Allah madaukakin sarki kuma da kare zaka yadda tabbas wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafir wallahi abinda Allah ya alƙawari ya bayyana sai ya bayyana sai ce ka bani dabobi na ya bashi dabobin sa ya kore ya zo da su manya manyan giwaye ɗaya daga cikin giwaye ana ce mata Mahmud ita ce babbar giwar so duk aka ɗaura musu irin kaya da irin sarƙoƙi da waye yadda za a sa musu ko a jikin bangwaye in wannan ta ja wannan ta ja ko ɗakin zai flat cikin so ana shigo garin maka an zo ariyar harami duk giwa idan aka dinkari ɗakin zai ta yi birki a dake ta a dake ta ba za ta yi gaba ba in aka jiyo da ita kuma da sauri tap tap tap tap ta jiya da gudu za ta koma gida in an jiyo da ita a wai ta ci birki duk da haka ya dage a kansa ya shiga ana cikin wannan halin da kawai sai ga wasu irin tsuntsaye suna warisi a samansu ibnu kasir yace kowanne tsuntsu wutar jahannama aka tura shi ya dauko dutse guda uku daya a wannan kafar daya a wannan kafar daya a bakin sa kuma sai ya taho da kowanne tsuntsu soja uku da ka in ya saka maka tsakuwa tun daga kwakwalwarka ya ta fito ta duburarka in kana kan doki ta fasa sirdin ta fasa doki ya dare gida biyu sai ga mutum alga sama kawai ya bare nan ya bare nan doki ya rabe gida biyu haka akai hawa kafar dama sai sake sakawa hawa da bakinsa sai ya saka da haka duk tsuntsu daya zai kashe mutum uku so waɗanda aka samu a take a gurin suka mutu waɗanda ba a samu ba kuma aka ce daga nan ne asalin cutar mageduwa ko cutar kazuwa sai suke wani ciwo da yake cinye hannunsu yake cinye kafafuwansu to sai Allah ya juyo da hankalin mutane lokacin da suka tarki fada da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan a cikin garin ku akai kuma a hekarar da aka aika manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce musu alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil baka ga da ubangijinka yawa masu ma'abota giwaye ba ya tambaya ce alam yaj'al kaidahum fi tadlil ashe Allah bai sanya makirci da kaidin da suka zo da shi bai zaman to ababalta alalace wa arsala alaihim ubangiji ya turo a kansu tsairan wasu tsuntsaye ababil masu yawa tsairan ababil tsuntsaye jama'a jama'a masu yawa tarmihim wannan tsuntsayen suna jifansu bi hijaratin da wasu tsakonkwani min sijil daga asijil hina ake cewa ta'o na wutar jahannama so wutar jahannama idan ta ruru ta ruru ta gasa kanta za ga wani baki ne yake haɗu haye dunkule a ƙasa wani hina ake kira sijil to kowane tsuntsun ya je kawai ya dunkula haka sai ya zama kamar hoji shine abin da tsuntsaye suke daukowa kuma da shi aka yi musu azaba faja'alahum sai Allah ya ce sai muka mai da wannan rinjinar ka asfin kamar wani karmami ko budu ma'akul wanda aka riga aka cinye shi ka nemo ciyawa za ka ganta in yaro dauko ta daga dawa zaka sai ka ana ta kai wannan ciyawa ta yi kyau da ka sawa dabobi da sun tattaune sa sun tattake ta sai ganta haka to kafin mai wani hega wannan rundunar ta zama to kamar wani jigon doki ko wani jigon jaki an yi fitu-fitu an take su Allah madaukakin sarki ya tsare mu wannan kamar manzon Allah an saukar mai da wannan ayar ne a tunawa Qurayshawa ubangijin mai wannan dakin fa kuma shine turo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam me ya hana a ruhe dakin malamai suka ce alama ce cikin alamomin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alamatun min alamati bi'ithatihi wa irhasun min nubuwatihi sallallahu alaihi wasallam alama ce cikin alamomin shi nuni ne cikin manuniya da Allah ya ce wa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana nan tafi to da yazo muku da Qur'anin yana da bukatar lalle ku yadda mai daki na yana da wani haƙi akan ku sai sura ta gaba wanda wasu malaman suke ganin kamar sura ɗaya ce da suratul fil da suratul quraishin wasu malaman suna ganin sura ɗaya ce shi yasa wasu malaman ko bismillah ba sa yi tsakanin su faja'alahum ka'asfin ma'kulin li'ila fi quraish me yasa Allah ya riddiga waɗancan sojojin ya lalata su sai ce li'ila fi quraish saboda saban da quraishawa suka yi me yasa ban da quraishawa suka yi ne tafiyar kasuwanci yanzu a zo har gida a rusa ɗakin su a lalata su a kare tattalin arzikin su Allah ya hana ne saboda ya tsare wannan al'adar da tattalin arziki na mutanen quraish malamai suka ce kuma tunda aka yi wannan sai quraish ta ƙara daraja da martaba duk laraba ba sa yakin quraishawa sannan duk balarabe yana mutunta ba quraishi sannan duk wani aiki da za a yi aikin hajji kusan a tsakanin ƙwarishawa ya ƙare masu zanzan ƙwarishawa ne masu kula da ɗakin Allah ƙwarishawa ne masu mukullin ƙwarishawa ne masu sanja masa riga ƙwarishawa ne masu abincin alhazai ƙwarishawa ne wanda za su kawo gudunmuwa su bada hannun ƙwarishawa za su bada sai zama to wannan ɗakin kamar ya ƙara wa ƙwarishawa wata daraja da martaba saboda a daidai lokacin abdulmutsalif ba ƙwarashi ne kuma ɗakin da kulansa tana hannun shi to sura ta gaba da ita ce suratul quraish Allah ya ce li ila fi quraish saboda sabon quraishawa menene sabon su sai ce ila fihim sabon su na me rihlatash shita'i wasai tafiyar lokacin sanyi da lokacin zafi su quraishawa suna wani guri ne da kamar daban yake a tarihin duniya naga wani challenge da aka sa ƙasa uku da ba su da kogi a duniya wace da wace ci ƙasa uku da ba su da kogi na? akwai saudiya ko? saboda ina magana a kanta na'am hmm? na? libya tana da kogi mana ga yana har yi ambaliya man zana kakkariya musu wurare da waye? na'am na? madina ai da musu abu zai tana karkashin saudi ba kasa bace ba birni ne daga cikin biranen saudi arabia ko so ita saudiya wani guri ne da allah ya yi kawai ungurumin hamada ne in ka ji allah dead country to suna cikin dead country su ne hanyar da ruwa bai shiga ta cikinsu ba ba importation ba exportation in dai jirgin ruwa ba zai shiga kasar ka ba ba zai fita ba to dead country haka malamai suke kiranta matacciyar kasa ce mafi kankanta shi ne a ce kana da teku jirgi zai shigo jirgi zai fita in baka da teku to kana da matsala to sai Allah madaukakin sarki sai ya ajiye Saudi Arabia tana wani irin wada'i babu kogin babu tattalin arziki ba noma ba abinci ya za a samu abinci shine duk wata hida suna da kasuwanci in sun fita za su je su yi kasuwa in lokacin sanyi za su yi kasuwa lokacin zafi za su yi kasuwa abin da aka fita da shi aka shigo da shi shi ne tattalin arzikin kai kana gida kafin a fita in hula ka iya yi ka ɗinka hula takalmi ne ka yi takalmi me za ka yi ka yi in za a fita yemen sai a fita da su a sai da kasuwa ce in za a je siriya su ma za a fita a tafi da su abin da aka siyo daga can shi ne abincinku shi ne arzikinku to sai wani soja ya zo rushe ɗaki kuma yana barazana tunda hanyar da za ku je ita ce hanyar da zai datse ƙwarshe sun shiga uku sai Allah ya ce na hana a rusa ɗaki na wulaƙanta wannan sojojin saboda a tsare al'adar da ƙwarshawa suka taso a kanta wace ce al'ada da tsari ne ce tsarinsu na tattalin arziki tafiya lokacin sanyi da tafiya lokacin zafi ya ce tun da na muku wannan ni'imar sai Allah ya ce falliya abudu rabba hazal baiti lalle to su bauta wa ubangijin wannan ɗakin yasa malamai suke cewa da ƙurashin da kuma fili sura ɗaya ce tunda har yanzu kamar can an baka labarin wanda suka zo an rusa sai yanzu kuma aka maida ka aka ce fal ya abudu rabb hadha albayt su bautawa ubangijin wannan dakin allazi at'amahum min ju'in ubangijin da ya ci da su daga yunwa har yanzu ba a yunwa a Saudi Arabia har yanzu sai ka tada alhaji ya kai alhaji amma da azumi zai biya kudin umara kawai zai ci sabil wallahi tallahi mala shi nan ya gudu ya bar makwabtansa da abokansa suna yin zafi 43 degree ba wutar lantarki ba kankara kuma ya tafi can wani wani balarabe kuma ana sai yana soya masa kaza yana ci kuma ta bayan zai yi alhaji ne har ki daga hanci shasha ta je cin sadaka da abin da ya kamata yayi wannan abin man kan ya tafi kai kafin ka tafi aikin umara ka ware ka ce da Allah kullun a dafa kaji 100 a soya tsakanin gidana da makwabtana ai hadar hinkafa za a soya kaji 100 za a soya kaji a dafa hinkafa a yi soko a yi kunin kankara a yi kunin aya a yi kwado a ɗan yi zogale ko saboda Allah in kowane mai kuɗi zai haka a unguwarsu sanu ne za a ji wahalar azumi su amma abin kunya duka masu kuɗin ya su zare ya su gudu saboda haka ku mutu ga zafin rana ga zafin ƙihin ruwa ga ba wuta kuma sun gudu can suna cin bara na walaikun salam eh eh inda baban wasu za kwarai fa wasu za ga har kananan ƴaƴansu suke daukiya fa wani dan wallahi ko da rufe baya yi amma ya biya masa kuɗin kujera a biya masa kuɗin jirgi a biya masa kuɗin kowa kuma amajirin da yake karantar da shi babban da shi za a tara maka yara goma kai ne malamin su duka kowa za a tare a tafi da su kai ara muhimmin dawo wallahi malamai islamiyya suna ganin kasko kaga da inda tsoron Allah a ciki zai ce to arama tun da kai malamin ku na zamu tafi umara kai ma taho a can ma ka dora musu qur'ani kowa dora qur'ani ne a Madina ana dora qur'ani a Makka ana dora qur'ani a Madina amma arama ya aje shi a nan gurin in sun tahi aure wannan babu ta arama a ciki umara babu arama abincin ba arama wasu gidan fa yara sun gama shi za a dan tattara a tattara a zuba a dan kara mami a ce akai ustazu Allah sarki bawon Allah bale abu falyabudu rabba hadal bait alladhi at'amahum min ju'i ubangijin da ya ciyar da su daga yunwa har yanzu ba a yunwa a gari manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce da ruwa da dabino duk inda ka ci su a duniya ba sa wadatar da kai sai a garin maka kuma ka gwada gobe ka je ka siyo ruwa mai sanyi ka sai dabino kwano daya ko ka hada da nama da dabino in ka haɗa nama da dabino ba sa abinci amma in kana zaune a garin saudiya in ka haɗa nama da dabino suna maka abinci albarkacin addu'ar annabi ibrahim rabbi inni askantu min zurriyati biwadin ghairi dhi zar'in inda baytika al-muharram rabbana li yuqimu as-salata faj'al af'idatan min an-nasi tahwi ilayhim warzuqhum min ath-thamarati la'allahum yarji'un ubangiji ka azurta su da kayan marmari Allah sai ajiye musu dabino da annabi ibrahim ya ajiye ɗansa ya zo ziyara mai sai me yake ya tafi ya nemo mana abinci me ya tafi farauta da aka dabino in ya sauke ƴaƴansa ya iyo farautar nama wannan shine abincin su su ci da safe su ci da rana su ci da daddare inda ka gwada yanzu in ka ci da safe dabino da nama da rana dabino da nama da daddare dabino da nama gobe dabino da nama jibi kafin kwana uku ba maki ko hudu an kai ka asibiti ba abinci ba kake ci za su iya zama maka guba za su iya zama to bala'i amma saboda Allah ya yi alƙawarin an ciyar da su ba yunwar in ka ci dabino da nama a garin sai manzo Allah ce za su yi maka abinci in ka ɗauki ruwan zanzan ka sha da niyyar maganin abinci zai maka maganin abinci nasiru dinar albani da olsa ta dame shi ya ce manzon Allah ya ce duk wanda ya sha ruwan zanzan da niyyar da ya sha yana zama masa a matsayin abinci yana zama masa a magani sai ya tafi aikin umara ce ba abin da zai sai ruwan zanzan haka ya zauna tsawon kwanaki yana ibada yana shan ruwan zanzan kuma da ya kama ɗaukacin da ya ɗauka ƙulsar ta fice kuma ba abincin shi ne abincin shi so wannan isa alfarma Allah zai ata amahun min ju'in wa amanahum min khawf kuma ubangijin da ya amintar da su daga tsoro ba firgici ba razani duk inda ake yaƙi ban da su har Allah madaukakin zai kai su duwa man su gani dukkan ƙarƙaf da ƙarƙarurar da suke zagaye da su kowa ana farautarsa ana kama shi ana kidnapping amma banda haramin maka haramin maka ko ciyawa ce ta fito ta tsira haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ciyawa in ta fito ta tsira baka isa ba kana tafiya da doki sun fi yaci saboda me a cikin harami take sai dai ka sa mata tsohu baka isa ba dan bakin ka yayi yawu ka ciro maina ka karya ka ce zaka yi aswaki a'a baka da wani alfarmar ita ma bishiyar tana da aminci barantana mutumin da yake cikin shi to kaga ubangijin da ya musu wannan tun kafin zuwan manzon Allah kuma abin ya dore ya kamata su bauta mashi sai suratul maun Allah ya ce a ra'aitar da zai yi bi din فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين yace Allah yace ka bani labarin ban mutumin da yake ƙaryata ranar sakamako eh maliki yaumi din ranar sakamako to ba ni labarin mutumin da yake ƙaryata sakamako fa zalika alladhi yad'u al-yatim shine mutumin da yake aibata maraya ko yake gallazawa maraya ko yake takurawa maraya wannan siffa ce ta mutum da suke ganin alamar Allah ya jarrabe su a rayuwa za ga ubansa ya mutu a bar masa miliyoyin kuɗi ya ɗauko yaron a bahi kuɗinsa amma kana zuwa gidan aka ce ina maraya za ka nuna shi yana da 'ya'ya goma marayan hine maloniya nuna maraya kuma za a iya nuna me yasa saboda abin da ake tarbiyar yan gidan ba shi ake tarbiyar wannan marayan ba kuma mamaki da kudin marayan aka yi gidan da kudin sa aka yi fenti da kudin sa ake sayan abinci amma shine wulakantacce fa zalika allazi yad'u liyatim sannan siffar sa ta gaba wala yahuddu ala ta'amil miskin baya kwadaitarwa akan ciyar da waɗanda suke masu kananan karfi ya kamata kai zamanto kai baka takurawa kuma kana ciyarwa kuma kake wa'azi kake tunatarwa a ciyar din kamar abin da muka yi a baya in ramadan ya zo kana da kuɗi ka samu ko mutum biyu ko uku suke ta abinci a gidanka kada ka yi zamanto kullum da kai ayanka akwai mutanen da mugaye ne in suka zo masallaci suka dan jefa dabino daya biyu suka haura ya a ani sai na koma gida saboda duk abin da aka a masallacin yare na shi in ya koma gida ya aje masa faranti ya fi kala takwas ko tara daga hi sai matarsa ke 'ya'yansa su ci su kwanta suna ta hafa ciki in sha biyun dare ta yi babu almajirai kuma ba za su iya ci ba da asuba a tattaro su a turo kwandon yara saboda kowa ta da azumi so ya kamata a ce akwai mutum biyu uku hudu biyar da za su iya shiga in ka fito da abinci masu ƙananan ƙarfi suna nan da wane da wane bismillah fa zalika allazi yad'u al-yatim wa la yahubbu ala ta'amil miskin kake zaburarwa akan a ciyar da miskinai sai Allah ya ce fawailun lil musallin wancan wayl din da muka wuce azabar yace Allah yace ta tabbata ga waɗansu masallata din su wane ne allazina hum an salatihim sahun su ne wanda suke gafala da rafkana akan sallolinsu ba a cikin sallar bane suke rafkana gaba ɗaya sallar ce suke rafkana akan ta kai lokacin da suka ga dama sai yadda suka ga dama sai a tsarin da suka ga dama yau su yi gobe ba su yi ba in sun yi ba da manzon Allah ya faɗa ba ruku'un ba irin nasa ba sujadar ba irin nasa ba waɗannan mutanen Allah baya son sallar su allazina hum yura'un su ne masu yi dan a gani duk wanda ya tara wancan siffar ta gaba to in ga gaya abin arziki to kawai saboda za a yi bihini a idan mutane ne wa yamna'una al-ma'un kuma sune masu hana taimakakeniya al-ma'un sune abubuwan amfanin yau da kullum tsintsiya faifai rariya mugirbi manjagara waɗannan malamai sune suka yi categorizing a ma'un akwai da in ka baka ce masa da Allah ba na aran fulaya ka jace ai ko mutane ne yanzu da an ba ku ku badda mu wannan fulaya ta hekara ta 30 yanzu ina baka za ta bata ni gaskiya ban na badawa a ta ai wani kaida gare shi wannan kaida ta ayin wuta ce kake ai kanka abubuwan da ba su ta kara kara ba su bada aro yanzu saboda Allah mutum wayar sa tsinke kawai zai sa ya matse saboda ka sai fulaya hekara 30 hima yanzu ya je hago ya so ta sai naira 2000 kawai saboda ya matse wai ka ba shi kawai ya matse kusa ta fito ba shi guduma kawai bum bum kawai shikenan idan sani ma saya ne kuma kai ma kar albahi da ya kaso sai ya jazo ta 700 kawai saboda ya buga kusa wani gidan suna tankade tsare su ta burme kai laraba da Allah jaka gidan wanda a aro mana a ce a gaskiya mu ba ma bada aro me yasa saboda gidan ƴan wuta ne ko bada wa yamna unal ma'un na'am sai ta gaba suratul kautsar Allah madaukakin sarki ta kuma sauka da ta a garin Madina saboda gori da aka wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam al-as ibn wa'il as-sahmi shine ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da quraysh suka dama kansa yace wannan mutumin ku rabu da shi kwana kadan ne za a nemi iyalan gidansa a rasa su bai da kowa sai aya mata dai ai kuma zan ba sun mutu saboda haka kwana kadan ne za a nemi tarihin sa a rasa sai Allah madaukakin sarki ya sauka da ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hakuri sai inna a'tainaka al-kautsar inna a'tainaka al-kautsar ya ce tabbas in ji shi Allah ya ce mun baka da yawa wasu malaman sun fassara alkautar da yawa in ka kirga ni'imomin da aka wa manzan Allah da albarka ba za ka iya kirga su ba alkautar wasu suka ce tafki ne a cikin aljanna wanda aka wa manzan Allah kyauta da shi kuma daga cikin kyautar da aka yi masa kowa a cikin al'umma shi kafin ya shiga aljanna zai sha wannan ruwa tukwicin hine in ka hawa na ruwan kai da ruwa ka gama dala za a ce ga wata roba ta ruwa in ka sha ka daina jin ihirwa da Allah za ka ji wani azabar fiya wuta din za ta dame ka idan ana sai da robar dubu goma sai ka je ka saya ka huta da hin ruwa ma ka samu typhoid ka yuga da sai ina mai sanyi da ina mai kankara duk an huta to a aljanna in aka sha wannan alkausar din an wuce sai aka ce fa salli li rabbika wanhar kai sallah ga ubangijinka wanhar kai yanka da ubangijinka malami suka ce doka ce aka wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam anan gurin da sallah da yanka lalle ba a yin su sai ga Allah madaukakin sarki kamar yadda ya faɗa qul inna salati wa nusuki wa mahayaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika la wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin nama sai aka ce fa salli li rabbika wanha wasu malaman kuma suka ce ita wannan ayar kuma ta zo ne akan umarni da sallar idi ta ranar layya fa salli li rabbika kai salla ga ubangijinka ita ce sallar da ake a idi wanhar kuma sai ka yanka abin da aka baka a bayan sallah sai Allah ya ce masa inna shani aka lalle mai gaba da kai mai kiyayya da kai kowal abtar shine zuriyarsa za ta yanke ta kare al-abtar al-batr al-qatu shine za a waye gari babu zuriyar shi amma zuriyar manzon Allah har Allah ta hi duniya zuriyarsa ba za ta kare ba shi yasa malamai suka ce cikin alƙawarin da aka wa manzon Allah sai aka sanya kuma Hussein al-Hasan cikin jikokin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama to mizwaj mitlaq ya zama to mai aure saki zai aura zai saka kuma in ya aura sai an aihu haka Allah yake Ali dan Abi Talib da yaga auren yayi yawa sakin yayi yawa da kansa yazo ce jama'a akan mumbari yace ina shela ina gaya muku daga yau dana Hassan idan ya je neman aure kar kowa ya bahi fa innahu mizwajun mitlaq aure sake yake suka ce wallahi la nu'tiyannahu nuridu barakatakum ahlal bayt bai kare ba suka ce wallahi sai mun bahi yanzu ma yazo gida na sai mun bahi me yasa suka ce nuridu barakatakum ahlal bayt alfarmar da Allah ya muku gidan manzo Allah ita muke so mu dosana me ya laifi ka aifi yarinya a aure ta a ce ta aifi gidan manzo Allah me problem an sake ta me matsala ma matsala suka ce da Allah ya alƙawari da aka zo wani lokaci da aka kirga mutanen madina kakaf mazansu da matansu aka kirga jikoki da 'ya'yan alhatsahi kaɗai da ya fi mutanen madina an yi wannan zamanin a tarihi saboda manzan Allah sau salama ya gaya wake cewa su al'ansar nan da gobe sai sun zamanto kamar an dawaya ne a jikin adan 'yan adam sai ka nemi su karasa yanzu da yawan mu in ka kalle mu wace irin an dawaya ce a jikin wani ba za ka gani ba ta saman wace ce ta kasan wace ce ya ce to akwai lokacin da mutanen Madina sai sun zama to kamar haka shi kuma sai ya zama to ya dinga aure yana yana haifafa yana haifafa yasa zan ka zo har a cikin garin ka zance maka ni duka manzon Allah ne suka ce yumkin akalan zai yi duka manzon Allah ne duka manzon Allah ne sai su to ka wani sabarka kai dan gidan bakiwa ne dan jikan bakiwa ne dan wa har a har a inda za a samu farin da kan faru kuma a juya har a tafi gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan ba a samu ba to kana cikin man kadhaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar duk wanda ya mun ƙarya da gangan yace jika na ne alhali ba jika na bane to dan wuta ne saboda ai ƙarya ne kace ni jikan manzo Allah ne ko ba jikan manzo Allah bane to akawa ƙaryar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kawa yasa ba dadi mutum yace shi sharifi ne in ba sharifin bane ba kuma sannan idan mutum yace maka jikan manzo Allah ne to kalli ɗabi'unsa yana sallah yana azumi yana fahimtar karatu yana cin sadaka yana karɓar zakka da ya ci sadaka kace aka rabu kalla ga wata dubu goma ce muke so in bada sadaka he leka hannu ya karbe ayya banda shi he aka fita zakka Allah sa wani mai kudi ya fidda ya fidda miliyan 400 sai ce aka rabu kalla kace je kan manzo Allah ne dauke miliyan 40 yanzu gidansa zai tsare ko miliyan 40 zai sa a jihu in ya dauki miliyan 40 ba dan gidan manzon Allah bane sallallahu alaihi wasallam to abun mamaki gansu a kasuwanni kuma suna suna ta abamu albarkar kakanmu alhali kakan nasu hiya hana a ta sadaka wani alama ce cikin alamomin da suke nuna ba jikokin manzon Allah bane sallallahu alaihi wasallam a gurguje mai hakuri suratul kafirun yace qul ya ayyuhal kafirun wannan kuma lokacin da quraishawa suka ce a taho an yi duk abin da za a yi a hana manzon Allah addini yace ba zai bari ba kace to mun yadda mu yi kawancan addini yi namu mai naka sai Allah ya sauka masa aya ce ce musu kul ya ayyuhal kafirun ce musu ya ku waɗannan kafiran la a'budu ma ta'budun ni bazan bauta ma abinda kuke bautawa ba wala antum abiduna ma a'budu ku din ba za ku bauta ma abinda nake bautawa ba wala ana abidun ma abattum nan gaba ko shekara nawa za a yi ni bazan bauta abinda kuke bautawa ba ya kore a baya kuma a gaba ya kore wala antum abiduna ma a'budu kuma din ba za ku bautawa abinda nake bautawa ba lakum dinukum waliyadin addinin ku daban nawa daban amma babu laifi a kirawo su a yi musu da'awa wanda ya karba fadillahi alhamd wanda bai karba ba fadillahi alhamd amma shi musulmi baya sansane sansane yau kai abota da kirista gobe kai yau da yabo yahudi yau kai da dan shi'a gobe ba a wani sansane sansana kawai musulmi kaifi ɗaya ne hadihi sabili ad'u ila allah ala basiratin ana wa man ittaba sai ta gaba suratul nasr Allah madaukakin sarki yace idza jaa nasrullahi wal fath idan budi yazo daga ubangijinka nasara ta zo tare da budi nasara ka ci gari da yaki aka samu guri ya bude komai ya zamanto daidai Allah ya bude kasa aka samu budi musulunci ya zamanto ya samu budi wa ra'aita nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja kaga mutane suna shiga addini kungiya kungiya kungiya da manzo Allah ya yake yake yake da ya daina ya da garin Madina ya zauna kawai ga ayari sun taho gari uku gari hudu sai zo wajen manzon Allah mun zo mu karba addini akwai a mana addini sai a ba su la ilaha illallah su zauna a masallaci a musu karatu kwana biyu uku manzon Allah sai ya ba su wasu kaidoje su koma sai sai ko kara da ake kiransa amul wufut shekarun da mutane suka yi ta zuwa wajen manzon Allah kungiya kungiya sai aka ce to in kaga mutane suna zuwa gurin ka kungiya kungiya fasabbih bihamdi rabbik kai tasbihi kai godiya ga ubangijinka wastaghfirhu ka nemi gafarar shi aiki ya fara gyaruwa ne ko aiki ya fara ɓaci malamai suka ce wannan ayar na ayi ne aka yi na manzan Allah an bahi labarin mutuwa shi yaushe za ka mutu don ran da ka ga addini ya samu gindin zama mutane suna zuwa maka ba tare da kaje yaƙi ba so ka dage ta zuzi ka dage da godiyar ubangiji ka dage da istighfari ajali ne ya taho yasa aka ce Umar dan Khattabi idan ya zo zama a majalisa Abdullahi dan Abu Zana dan karamin yaro idan dattawa suka zo sai kai ma zo ka zauna sai kuma ka san babba baya san zama da yaro abin ya dame suka ce ya Umar me yasa kake shigo da wannan yaron mu fa wannan yaron bai wuce bajika mu bai wuce dan mu ba muna da yaya da irin su a gida mu kawo majalisa me yasa ake kawo wannan yaron sai ce wannan yaron jari ne sai ta amma bara an gwada muku yace wannan sura kuma kuka fahimta da ita suka ce ana ba manzon Allah labari ne cewa za a yi nasara a siyaki a bude garuruwa mutane za su shigo addini sai aka ce manzo Allah yake godiya yana tasbihi sai aka ce kala dan abata ka fahimta sai yace a'a me ka fahimta yace labari ne Allah yake gaya wa manzon Allah da kansa cewa ajalin sa ya taho kuma da wallahi ni abin da na fahimta kenan suka ce to yanzu mu kawai kallon bakin muka yi me yake cikin bakin ba mu gane ba wannan kuma yana abin da yake ba wa ɗalibai wahala da yawa a jarabawa in aka karanta musu doron bakin kalmomin su suke haka cewa meye a cikin bakin ba sa ganewa amma to aka ce read in between the lines a layin sama kaza ne a ƙasa kaza ne to tsakanin layin sama da ƙasa fa me yake ciki ba a gani da ido ko to kai za ka zakulo daga cikin kwakwalwarka ka sa abin da yake ciki shine karatu amma dan ka haddace wannan baki da bakin a a akwai matsala hadda kawai kai to shi Allah dan Abbas ba hadda yi ba sai ya ce wallahi ajalin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne aka bashi shi yasa na Aisha ta ce da manzon Allah ya zo karshen rayuwarsa sai yake faɗi subhanaka allahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaika sarki ya tabbatar maka ya Allah ina yawan godiya a gare ka na tuba Allah ina neman al'amari guna daga gare ka astaghfiruka wa atubu ilayka fa salli li rabbika wanhar fa sabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba hine wa atubu ilayka sai tace yu'awwilu alqur'ana yana yin daidai da abinda alqur'ani umarce shi da shi so wannan kamar ita ce ta bada labarin lokacin da manzon Allah zai bar duniya to duk suna kake karanta wannan ayar sai take karantar da kai ashe duk abin da yaje kololuwa to dadi ko matsala tana fiye da shi yasa bawo yake cewa ganga in yayi zaki to fashewa sai in kana zaune kaga duk girin nan ba wanda ya fika to ka tsorata akwai matsala kayi kudi kayi kudi kayi siyasa ka fi kowa ka sa takalmin karfe akwai matsala daga ran da ka sa na karfe to in ka cire ne za ka sa na roba in ka sa na roba ka dawo kasa ko na katako ko na taya duk ran da ka sa na kololuwar to an samu matsala shi yasa Umar dan Khattabi yace duk wani abu da Allah ya yi shi in dai ya je kololuwa to ba abin da rage sai silmiya to in ka zo zaka silmiyo to dage fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba shi yasa duk mutumin da ya ritaya ya gama aikin gwamnati da runguma Allah ai gangara ce saboda ya kai hekarin da manzo Allah ya ce 60 aw 70 to ka kai 60 ka yi ritaya saboda Allah mai hada ka da auren budurwa mai hada ka leke-leke mai hada ka fituna ai kawai ka sa kudinka a cikin zaka ka rika zara da kadan kana tasbihi kana halala kana istighfari Allah sa a cika da imani ta gaba yace tabbati ya da abi lahabin watab Allah yace abu lahab hannayensa guda biyu sun yi asara sun lalace watabba shi din ya lalace ya asara wani ayar malamai suna cikin abin da suke kawo ta wajen zalakar mutum ta koyar larabci akwai sarkin da yake dan sa kawai yace aje akwai masa larabci aka ji yaro ya koyi larabci dai aka da shi aka ce to kuma akwai masa qur'ani malamin qur'ani da yazo irin yadda muke anan sai yace tabbat yada sai yaron yace tabbat yadani tabbat yada sai yace tabbat yadani tabbat yada sai yace tabbat yadani akai akai yaron yake fada sai aron mai dauki yaro kai wajen sarki yace wannan yaron baya so ya koyi qur'ani na faɗi abinda na faɗa daban abinda yake faɗa daban sai wani ya ce masa faɗi abin da kake faɗa na ce masa tabbati ya da shi kuma sai ce mai ka faɗa kai kuma yaro sai ce tabbati ya da ni sai ce to ce da shi man tabbati ya da abi aƙalla yana ce masa tabbati ya da abi sai ce tabbati ya da abi saboda ya da ai mubafun ne so idan an yi ibafa ana soke nunin din in ba a yi ibafa ba tana nan don kace tabbati ya da ai baka jingina ba din saboda aka in ba jingina ba to ina nunu din tana nan sai ce tabbati ya dani amma da aka jingina sai share ta wannan zalaka ce ta larabci ana iya gane yaro zai baiwa ko ba zai rawa tun daga karamin yaron shi to Abu Lahab yana daga cikin bakkofin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana kiransa Abu Lahab saboda kyau da Allah ya mashi fuskar shi saboda ja saboda kyau za ga har wani ja take ita ce abin da yasa asalin larabawa suka masa alkunya da Abu Lahab kinaya ce ta kensa da jar fuska da Allah madaukakin sarki ya bashi balarabe idan fuskarsa ta ta ja alama ce ta kyau yasa manzo Allah yake kiran aina na Aisha da Humaira ita ma fuskar ta sa sa ja banda irin falin da balarabe yake da akwai alama ce ta kyau sai Allah ya ce ma aghana anhu maluhu wa ma kasab dukiyar shi bata mai amfanin komai ba wa ma kasab da abin da ya aikata a nan duniya saboda bai bi Allah madaukakin sarki ba ma agana anni maliya halaka anni sulfani da yawa a lahira za su faɗa su ce dukiya ta bata mun maganin komai ba iko na da isata sun subuce mun bana tare da su to shi ma Allah ya faɗa masa ya ce ma agana anhu maluhu wa ma kasa sai Allah ya ce sayasla naran za ta lahab zai shiga wata wuta ma'abociyar babbaka ma'abubuciyar ruruwa malamai suka ce wannan yana daga cikin mu'jizar qur'ani ana cikin balahirar ana cikin bala'in bai mutu ba Allah ya ce zai shiga wuta daga cikin mu'jizar Qur'ani shi da aina rai rana ɗaya bayan buga manzo Allah ya ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah to da an samu matsala a Qur'ani duk mitin da ake larawa ba taɓa mitin ba sun ce ayi mitin man to kai ka je ka ce la ilaha illallah don a karanta wannan ayar ba taɓa yi ba bai taba tunanin zai musulunta ba bai ko musulunta din ba wanda yake nuna maka cewa shi qur'ani ba irin sauran da tafai da ake rubutawa shi yasa wannan zaben da aka zo duk wani fasto na ƙarya yayi prediction ya baci yayi prophesizing cewa wani zai yi kaza duk sun yi ƙarya to amma qur'ani bai taba fada ba ya fada ba daidai ba sayasla naran zata lahab sai ce wamra'atuhu haka nan matar shi hammalatul hatab wacce take daukan kiraruwa an ce kauye da take dauka ta sa a hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an ce gulma da take yawo da ita gida gida ita ce hammalatul hatab so ita gulma yadda ka san kiraruwar hura fituna haka take so an kaga mutum magulmaci shi ma hammalun lil hatab ne sai Allah ce to ita ma da matarsa magulmaciya mai lalata hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za ta shiga wuta fi jidiha hablun min masad a wuyanta Allah ya ce za a sa mata wata sarka ta wutar jahannama Allah ya tsare mu sai surori uku na ƙarshe ikhlas falak da nasi ikhlas ita ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya karanta ta kamar ya karanta ɗaya bisa uku ne na alqur'ani fadalar da Allah ya wa wannan sura din kenan ita kuma ita ce surar da take ta Allah ta bambanta shi da kowa a cikin halittun shi Allah ya ce da manzon Allah ce kul ka ga musu huwallahu ahad shi Allah shi kadai ne bai da kishiya bai da aboki bahi da nabiyu yasa ma ba a ce ba kul huwallahu wahid in ka ce wahid kana da bukatar ka ce isnan amma in ka ce ahad fa me ya nabiyin ahad ba ta da nabi ita kadai ta kalmar larabci yasa Allah ya zabe ta yace huwallahu ahad ta ko ina daban yake kuma ka ga inda wani Allah ya kishiyanci wani Allah a cikin wani abu babu inda aka kishiyanci Allah ba inda aka yi daidai da Allah ka ko ina ahadin ne sai ya ce Allahu samad shi Allah shine as-samad alladhi tasmudu ilayhi al-khala'iq shine wanda duk halitta tana da bukata a gurin shi ko taki ko taso tana da bukata a gurin Allah wallahi mutum a yabe bai taba sanin Allah ba wata rana ya meka bukata zuwa ga Allah in ya ji azaba ya ji azaba zai kalli sama yana neman agaji Allahu samad shine wanda ake nufa da bukatu lam yalid wa lam yulad Allah bai haifa ba da ya haifa da ya haifa Allah wa lam yulad shi ba a haife shi ba inda an haife shi to Allah ne zai haife shi shi yasa ya soke makan shi saboda me ai duk wanda ya haife ka to kana cin gadon shi ka ci gadon ko baka ci gado ba haka ne ko ba haka bane ba a Hausance idan an ga dan malam me ya kamata ya zamanto malam in an ga dan liman fa in an gaɗan sarki fa to kenan Allah da yana da ɗa to da Allah ya haifa da an haife shi to da Allah zai haife shi shi yasa ya ce lam yalid wa lam yulad dan ya kore babu inda ake kama da shi kuma sannan bai haifa bai haife ba ya saba da kowa ta wannan siffa in ka dauki annabi Adam ko da ba haife shi ba amma ya haifa ai in ka dauki annabi Isa fa an haife shi ko ko da kuma hime bai haifa din ba to amma shi Allah fa lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad Allah ya ce ba wani daya wanda yake daidai da Allah ta kowace fuska da habtu ana karantawa kufuwan da wartu ana karantawa kufuan akwai kuma ruwaya da ake karanta kufan da wa fa'un din daure madadin dhamma akwai ƙari inda kuma in zai tsaya yana yi mata dauri idan zai wuce yana mata dhamma walam yakul lahu kufwa amma idan zai wuce kuma sai ce walam yakul lahu kufuan ahad wannan sune yadda ake karanta ta walam yakul lahu ba wanda ya kasance ga Allah kufuan daidai da Allah Allah bai da sa'a kowa kasa yake da Allah kowa mabukaci ne a wajen Allah Allah muna bai ka bukata gare mu Allah ka kare mu ka ba mu kariya sai ta gaba suratul falaq sura da take bayanin akan abin da ke tsagewa yace kace kul a'udhu bi rabbil falaq ina neman tsari ga ubangijin al falaq duk wani abu da yake ketowa ya bude ina ake kira al falaq wasu malaman suka ce hasken asuba da yake ketowa idan al fajr ya fito to kace ina neman ubangiji neman tsarin ubangijin wannan al falaq din akan me zai tsare ka sai yace min sharri ma khalaq daga sharrin dukkan abin da ya halitta ko kuma daga sharrin masu sharri a cikin halittun shi akwai halittun da masharranta ne wani kawai ido zai sa ya kalle ka ka fada cikin bala'i dalaba ko da labarin mutumin da ya zo sabuwar mota zai zo ya nuna a sa masa albarka in ya koma ya hatsirin ba ku da labari ko ba ku taɓa ji ba mutumin da zai zo sabuwar mota daga kano ya zo gumal ya nuna wa 'yan uwa yana koma hanya ta yi accident ta ƙone ba ku taɓa gani ba ko akwai masharranta a cikin mutane wanda idansu bala'i ne in sun kalla in dai ba su sa barakallahu ba to an samu matsala yasa ko aure kai wallahi wannan free wedding picture din akwai matsala wallahi wani da ya kalli mata ta shagewa ne ya kashe auren saboda idan nasa bala'i ne kuma ya kalla wannan kalmar shegen ta burgewa da ya faɗa ba za ka taɓa jin daɗin auren ba sai a yi ta bala'i ana tashin hankali ina matsalar take a hoton kali saboda idansa ya gani kuma bai ce ba tabaraka Allahu a hasanul alki bai ce ba Allah ya sanya albarka yasa idan ka yi aure wallahi ka kudin dine matakka ka zirma mata hijabi ta sa niqabi duk abin da ai he ta zo gida wallahi da zaman ka lafiya in ka nuna wa samari ta a titi kai banzar wani zai ɗebe maka albarka tun kan ka zo gida ai sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam guda biyu haka suka shiga kogo za a yi kogi za su yi wanka ɗayan ya tilla rigarsa ɗayan ya ga gadon baya dogon gadon baya ga haske ga ba tabo ya ce na rantse da Allah ko a mata ban taɓa ganin irin wannan bayan ba kawai a ga mutum yana kirkir kirkir kirkir kirkir kawai a wanda ya ga kogi zai wanka kawai aka fara biyar ya fara jijjiga sai aka ɗauko da fara tana fitowa daga baki a ga abin yaƙi aka rungumu aka kawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a cikin ku akwai wanda ya faɗi wata kalma sai ce wana ya ce kaza sai ce alama ya tulu ahadukum sahibau don mai ɗayan ku zai kashe ɗan uwan shi halla barakta da ka kalla ba mai sa baka ce tabarakallahu ba manzo Allah ya umarce shi yayi alwala aka sa kuma inda yake daura kwarjallan shi ko wandan shi haka aka wanke iyaka wannan gurin aka yayyafa wannan mutumin wannan mutumin ya tashi yana daga cikin hanyar da ake karya kambun baka a sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irin wannan ne bahaushe ya tafa kuma sai ya mai da shi maita idan aka saka cewa zo ka tsallaka shi ko to abin da yake a sunnati alwala ake sawa mutun yayi ya wanke wani guri na jikin wandan shi sai a yafa wa mutun ko a bashi yayin wanka ko a watsa masa insha Allah zai warke daga ciki so irin wannan idan kana neman sharrin koda wani mai bala'i ya zo ba zai same ka min sharri ma khala akwai mutanen da akwai sharri a cikin halittarsu wa min sharri ghasikin idza waqab ina neman sharrin ka kare ni daga sharri mai uya a lokacin da ya uya wanda ake ce a lokacin da farin wata ya fada cikin duhu a lokacin ne arnan dare suke fara aikin su inda hasken wata ba sa yi yasa za ka tada duk musharranta da matsafa da yan tsubbu da bokaye wala cikin dare a nan suke fama kai kana narka bacci su suna yi yasa yan siyasa da ba Allah akan su ba sa bacci an taɓa bani labarin wani gwamna wanda yanzu sabi zai ce shi dai iyaka zamansu da gwamnan bai taɓa gani ya yi bacci ba ya ce wallahi akwai ran da suka taɓa zama tun da daddare har asuba aiki suke ya ce sai da kira sallah asuba ya shiga gida ya ce karfe bakwai yana shiga ofis ya ce wallahi ya tada shi har ya fito ofis your excellency me sa ba za ka yi bacci ba ce za su hau kaina so ko ka kanta ko kar ka kwanta wallahi ana kanka ba yadda za ka yi in dai sunan ka dan adam ana kanka in ba a hau ma nan a duniya wallahi liman zai sa ka a gaba ce Allahu akbar ba ba an gama ba kenan an gama wallahi kawai kai bacin ka huta Allah dafa asiri wa min sharri ghasikin idza waqa wa min sharri nafasati fil uqad Allah ina neman sharrin ka daga masu hura a cikin kulli wannan aiki ne na tsafa manzo Allah ya ce duk wanda yayi kulli yayi hura a cikin shi wannan mutumin yayi tsafi wannan ba magani bane ba allura bace shi yasa wani lokacin za ka ga akwai wani abu da nake mana takaici kawai mutum zai zo zare ka jira talla zare zare yi wannan zaren menene wai magani ne na danshi da waye wannan abin ya fi kama da tsafi duk wanda ya kulla zare ya hura a cikin sa manzon Allah ya yi tsafi sai aka maka zelelan zare ka daura wa yaro a tsantsawai maganin danhi ne yasa yara tun da suna kanana an cire musu albarka wani a sa masa tagulla a wuya wani a sa masa kaza wai wuyan baya tsayuwa yanzu da Allah duk wani yaran da ba sa musu ba tagulla ta ko bai tsaya ba ko bala'i da yasa babu azurfar duk an kare ta ko yanzu duk wanda ya kuskure sa dan sa azurfa ta naira 10,000 fito Allah yanzu na za a yanke ta sa ma ka gani Allah rufa asiri wa min sharri nafasati fil uqat wa min sharri hasidin idha hasad Allah ina neman tsarin ka daga sharri mai hasada a lokacin da ke hasada yanzu wadanda ka nemi tsarin ubangiji akan abu hudu ka nema ka nemi sharrin halittarsa masu sharri cikinsu ka nemi sharri na duhun dare ka nemi sharrin matsafa da masharanta da 'yan tsibbu da 'yan dabo kana neman sharrinsu allah ya kare ka da kuma masharrin mahasada shi mahasadi ba a gane shi wala wani tare kuke da shi amma hasada yake maka akwai wanda aka ce sunaye aka fidda ya ce akwai wane aka ce ayyace alhamdulillah hi matsalarsa kawai wani hi ba matsalarsa kawai ya samu matsalarsa wani kuma aka ba ga wani aka ce ai wani an ce ba sunan ka ya ce alhamdulillah yace ni ma gado da ba samu ba sai da na samu wanda ba samu bala'in da zamu yi da shi kago ta kin yana bacci yana aika masa bala'i da daddare amma da bai samu ba hike na mako haye baccin sa ta karshe daga cikin surorin da suke kasarul mufassal ita ce kul a'udhu bi rabbil falaq a'udhu rabbin nas Allah ta ce ka ce a'udhu bi rabbin nas ina neman tsari daga ubangijin mutane malikin nas mai mulkin mutane ilahin nas shine ubangijin mutane dai min sharril waswasil khannas ina neman shar'a kariya daga sharrin alwaswas mai sanya wasiwasi alkhannas mai koyewa shine shedan lokacin da shedan ke maka wasiwasi ya hura maka baka ganin shi so ka nemi sharri kariyar Allah daga sharrin shedani allazi yuwaswisu fi sudurin nas wanda yake sanya wasiwasi da zancen zuci a cikin zukatan mutane min aljinnati wan nas masu sanya wannan wasiwasin akwai su cikin mutane akwai su cikin aljanu so akwai mutanen da zaka ga wallahi duk alherin da ka dauko sun jefa maka shakku sai sun jefa maka shubuha to ana neman tsari akan su waɗannan surorin guda uku suna da manzon Allah ya ce idan an karanta su bayan magariba sau uku an karanta su bayan asubahi sau uku an karanta su sau ɗaiɗai a bayan kowace sallah ba wani bala'i da zai tunkaro ya same ka kana da kariya daga wajen Allah madaukakin sarki amma sau da yawa yayi kwana uku ya dan ya mantar da mu ba mu karanta ko sau ɗaya ba amma inda zaka rike su da asubahi ka rike su da magariba bayan kowace sallah ka sa ɗaiɗai duk mai sharri duk mai bala'i wala ba zai iya samun ka ba zaka shiga gida ka ambaci Allah zaka fito ka ambaci Allah zaka zauna ka zauna da alwala ya zamanto kuma karka kuskura ka kwanta babu tsarki shi yasa manzo Allah ya karantar da mu har alwala da daddare ɗaya daga cikin wasu ƴan uwa yake cewa su abin da suka yi imani daidai lokacin da mai gida ya kusanci iyalin shi daidai lokacin wata gajiya take samun shi kuma daidai lokacin da matsafa suke samun nasara akan shi akwai wanda za su yi ta neman ka ba za su ganka ba yasa wannan kasalar tana zuwa miƙe da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana da Umar dan Khattab ya tambaye shi ayarqudu ahaduna wa huwa junubun ɗaya mu ya yi bacci idan yana cikin janaba sai manzo Allah ya ce na'am idza huwa tawadda ya iya bacci amma yayi alwala da haka duk halin gajiya da nashi da kake ciki karka da ka zauna baka da tsarki karka da baka da alwala so idan ka samu irin wannan za ka ga insha Allah duk sharrin masharranta duk masu bala'i duk masu kaza Allah madaukakin sarki zai kare ka mu yi hakuri mun dan ja lokacin da yawa abin da muka faɗa daidai Allah ya amfane mu da shi wannan muka faɗa a kuskure Allah nuna mana kuskuren mu gyara mu yi aiki da abin da ya dace yan uwa idan sun bibiyi karatun da muka yi sun bibiyi tafsirin malamai da za ga irin wannan idan ana karanta su a sallah ko muna sawa za mu ji sallar ba irin wanda muke yi ba ta yau da kullum wata ƙil za ta haifar mana wani abu na tsoron Allah inna salata tanha anil fahasha'i wal munkar so in ka san abin da kake faɗa ne take hana ka alfasha take hana ka munanan ayyuka subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta